إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta bakwai ga watan ramadan hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina yau shekara 1446 lissafin nasarar yan mishan yau muna bakwai ga watan uku shekara ta 2025 idan ba manta ba har yanzu muna cikin suratul tauba wasu bayan Allah suna ci gaba da aiko da gudunmuwar marayu ku ci gaba da taimakawa marayu Allah madaukin sarki zai wa rayuwar ku albarka Allah ka ba mu ikon ci gaba da tausayawa masu rauni irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku tausayawa na ƙasa na sama shine Allah zai tausaya muku Allah ka tausaya mana Allah muna buƙatar tausayinka Allah ka tausaya mana Muhammad Lawal Barau ko Barau Barau ne ko Muhammad Lawal Barau ya aiko marayu gudunmuwar kudi naira miliyan biyu Muhammad Lawal Barau Allah ya masa albarka Allah ya wa dukiyarsa albarka Allah ya tsare shi da mugunji da mugun gari da baka kaddara idan iyayensa suna raye Allah ya musu albarka in su riga mu Allah ya lullube su da rahama kada Allah ya bari ga bakin ciki a cikin zuriyarsa ko dukiyarsa Muhammad Ibrahim ya aiko marayu gudunmuwa Muhammad Ibrahim ya aiko marayu gudunmuwar kuɗi naira dubu ɗari biyar Allah ka saka masa da alkhairi Allah ka wa dukiyarsa albarka Allah ka wa zuriyarsa albarka da mu da shi Allah ka azurta mu da makwabtaka da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aljanna firdausi ranar tashin alkiyama BG and Sons Global Limited BG and Sons Global Limited wannan kamfani ya yi koma rayu gudunmuwar kudi naira dubu ɗari Allah kai wannan kamfani albarka masu kamfanin Allah ya musu albarka da yadda za su sa dukiyar su samu riba ta halal Allah ya gwada musu da yadda za su sa kudin su a samu asara da dana sani da dariyar makiya Allah ka ba su ikon kaucewa Allah ka musu albarka ka yi ma'aikatar su albarka wasu bayan Allah garba abubakar da shehu inda mu bala da sada Musa Muhammad da Sharifa Shu'aibu da Yakubu Muhammad Aminu waɗannan su bayan Allah sun aiko marayu gudunmuwar kuɗi naira dubu hamsin hamsin su biyar naira dubu ɗari biyu da hamsin Allah ya masu albarka wa dukiyar su albarka Allah ka yi zuriya su albarka Allah ka zuba su aljanna firdausi a lahira mairo mu'azu alti ta yi ko marayu gudunmuwar kudi naira dubu arba'in mai ro mu'azu alti allah ya saka miki da alkhairi in kina da miji allah ya masa albarka in babu allah ya baki nagari allah ya baki mai kyauta ba marowaci dan kamu kam ba wanda zai dinga bada kudin data da kudin anko idan kuma akwai allah ya masa albarka in akwai yaya allah ya masa albarka in babu allah ya bada masu albarka daga nan sai lemonade technology limited wannan kamfanin lemon technology limited sun aiko malayi gudunmuwar kudi naira dubu talatin da biyar allah ka saka musu da alkhairi kai wannan kamfani albarka ka bukasa tattalin arzikin shi wasu mutane su hudu sun aiko malayi gudunmuwar naira dubu ishirin ishirin jumla naira dubu tamanin allah ka musu albarka ka duke su albarka allah ka sa aljannan firdausu ta zama kuma mu gaba da mu wasu su goma sun aiko malayi gudunmuwar naira dubu goma goma jumla naira dubu ɗari allah ka yi musu albarka ka duke su albarka Allah ka samu da su mu tafi aljannar firdausi ran tashin alkiyama mutanen masallaci sun aiko naira dubu ashirin da shida da ɗari da hamsin ya Allah duk wanda ya bada sadaka cikin wannan sadaka Allah ka yi wa dukiyarsa albarka Allah ka buɗe masa ƙofofin arzikinka Allah ka kulle ƙofar talauci ya Allah kar ka bari yaro da talauci in talauci ya fito shi Allah ka bar shi zaman sa a gida in kuma shi ya fito to kar Allah ka bar talauci ya fito balle su haɗu wasu bayan Allah daga masu naira ɗari biyar zuwa naira dubu ɗaya har zuwa dubu biyar sun bai wa marayu gudunmuwar kuɗi naira dubu ɗari da talatin da takwas da naira ɗari biyu wayannan bayan Allah gaba ɗayan su Allah ka san su Allah ka kwashe su ka tattara ka zuba aljanna firdaus na tashi har kiyama jumla abin da aka tara wa marayu a wannan rana ta bakwai ga watan Ramadan 1446 an tara wa marayu gudunmuwar kuɗi naira miliyan uku da dubu ɗari biyu da sittin da tara da naira ɗari uku da hamsin Allah ya saka wa kowa da kowa da alkhairi na'am number account zero zero zero five four five five three seven five three zan maimaita three four zero four double five thirty seven fifty three banki Jaiz Bank نعم أنا رمى إلى ذا متاشي
إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون أبا يا الله من وكسر كياتي ما سي إيماني ba za su zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a je jihadi haka nan kawai su ce sun bada uzuri su ba su samu daman zuwa ba waɗannan masu zuwa suna bada uzuri suna neman izinin su zauna gida Allah ya ce ba wasu bane waɗannan ne da ba su imani da Allah ba ba su imani da ran tashi alkiyama ba wartabat qulubuhum sannan zakatan su sun cika da kokonto suna ba kokonton wai jihadin nan da gaske Allah ne ya ce ayi wai da gaske an samu shahada za ta tafi aljanna wa annabi man nan makan da gaske annabin Allah ne ko wahala banza ake sha akwai sauran kokonto akan wannan risala a cikin zukatansu na'am Allah ka raba mu da kokonto akan wannan risala idan kana da kokonto a cikin imaninka da yaqininka to haƙori ɗaya cikin haƙorin la ilaha illallah ka sun karye ba za ta iya bude musu kofar aljanna ba Allah ka gafarta mana amin
sai Allah ya ce fahum fi raibihim sai suka zama a cikin wannan kokwantar nasu ya tarar da dole suna da kai komo zuciyarsu ba ta tsaya wuri ɗaya ba sun gagara making decision shi su yadda su bi manzon Allah wajen yaƙi ne ko kuma su zaman su a gida shi ne wata bar qulubuhum wa hum fi raibihim yataraddaduna Allah ka raba mu da yataraddaduna sai Allah ya ce mai gaba da rama ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين rai da ashe idan ka ganka gaba gaba wajen aikin Allah ka gode wa Allah Allah ne ya ga dama ya karfafa zuciyarka kaga da an kira sallah ko zaka dakatar da duk abin da kake yi ka tafi na sallah masallaci ayi sallah ka gode wa Allah kaga zaka bude baki ka sha kunu ka ci kosai ka sha ruwan sanyi amma ana kiran sallar isha zaka je ayi shayi da kai ayi tarawihi kaka dauka kokarin ka ne ka gode wa Allah Allah ne ya taimake ka wani na nan ya fi ka karfi in kuka ko kuwa sai ya kada ka amma ya sha ruwan sanyi yayi kwance sai ka ce kwado ya kasa tashi shirin ya murkushe kansa ka ji an kira sallah da asuba kar ka zabura ka yi alwala ka kama hanyar masallaci ka gode wa Allah ba kokarin ka bane taimakon Allah ne yanzu tafsirin nan da muke wani an faɗa maka anguwar da yake tasowa ya zo wani ma in ya zo nan gurin in an tashi ba zai koma gida ba nan zai yi magariba ko ga abincinsa can mai daɗi an masa a gida amma dai nan zai makale dai kusa da masallaci in ya sa ya samu dan wani kunun tsamiya na sabila a cikin wata 'yan roba faro kada kaga kunu a roba ai ka san wannan kunun akwai matsala a kansa amma kaga kunu a cikin wani flask da wani kofi ana wani zubawa to ka san cewa akwai gata a wannan wuri da dan wani kosai a leda da kaga an kullo kosai a leda kai ka san cewa hakuri ake maleji ake idan kosai yana da gata a full flask ya kamata a gaishe a gan shi a wata kula tana warke haka nan ga dan wani faranti faranti haka da za a zuba kai duk yana da wannan gatan a gida amma ya hakura da wannan gatan ya tsaya a yi sallar isha sai an yi tarawih kamin ya kama hanya tafi gida ka gaya mai da zaka yi wannan ba Allah ne ya zabe ka ba sai Allah ya ce walau aradul khuruja waɗanda masu zuwa suna ba da uzurin nan da da gaske sun yi niyyar fita yaƙi nan tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la adula hu udda ai annabi bai boye mutane ba ya faɗi na za a je yaƙin ya faɗa kuma tun da wuri ya faɗi cewa tabuka za a je wannan karan ba a yi jirwaye mai kamar wanka da annabi ya saba yi ba idan za a yi yamma ya nuna alamun gabar za a yi dan a batar da bakin sawun munafukai masu kai labari saboda yanayin tafiyar annabi ya fito karara ya gaya wa mutane ina za a ci kuma ya faɗa da wuri don kowa ya mai kowa ya shirya kamilar da manzo Allah zai motsa ya fita amma suna nan zaune babu shirin da suke halar da za a fita wannan ya nuna ƙarya suke dama ba su niyyar tafiya ba walau aradul khuruja la adu lahu udda da su yi niyyar fita ai da su yi wa fita shiri inji Allah madaukakin sarki to bari ku ji wani abu sai Allah ya ce walakin kariha Allahu bi'athahu sai dai Allah shine ya zaburar da su inji Allah madaukakin sarki Allah bai san su da alheri bai so su samu wannan rahamar bai so su samu wannan gara ba sa ta tafi aljanna da za a samu shi yasa sai Allah bai zaburar da su ba Allah bai ba su courage da za su iya yunkura su tafi yakin ba fa sabbadahum da yake Allah ya san dama suna da ciwo na munafurci a zuciyarsu sai Allah ya dankwafar da su ana aikin alheri suna kwanci yanzu za ka samu mutum yana gine a kira sallah a masallaci yana ji a yi kabbara harama a fara raka a farko a kai fatiha mamu su ce amin kamar masallaci zai tsage eh shi kuna nake shigire yana jin yana jin zaben dare ko za a rediyo akwai zaben safi akwai zaben rana akwai zaben dare ana sa masa su mawaka daga ƙauyuka a ce wannan shi ne waye mai kuku matun zamanin wane ne wane ne yana nuna girgiza kai har ai a gammala bai ji masallaci ba wata tana zaune ana sallah a masallaci tana zaune gaban talabijin ita kuma tana kallon gidan badamasi ko tana kallon labari na ko jamilun jidda ana nan ana haka addini ba abin da ya shallita sanda ta ga dama za ta yi wani yana ofis za a kira sallah wasu na waje na jiransa wasu na ciki na ganawa da shi na wajen su je su yi sallah su dawo su ci gaba da jira shi wai gogaggen ma'aikaci ne sallah ba ta cikin ajandarsa sallah ba ta hana aiki ya ci gaba da ganawa da wanda yake ganawa in ya gama su ma su fita su je su yi sallah wayannan da waje da dama su yi sallah su ma su shiga a dora daga inda aka kwana akwai ma'aikacin da sai ya dawo gida da daddare zai dauko sallah ya shimfiɗa gefen gadon matarsa a lokacin zai kare oban sallah a zahar da la'asar da magariba da isha duk lokacin zai kare obansu wai sai aka ce wannan ma'a mai dama dama ne akwai wani kare oban ma takan zama miskol wani lokaci yanzu kai da an kira sallah jikinka kaman ƙaiƙai yake kaman kan wuta kake zaune in ba ka yi sallah ba baka sake jin nutsuwa wa ya zaburar da kai Allah Allah ne zaburar da kai yaga akwai imani a cikin ranka shi wancan hankalinsa a kwance ko tunawa da sallah bai waye dan kofar da shi Allah ya dan kofar da shi saboda munafirci dake cikin zuciyar shi shine walakin kariha Allahu bi'athahum fasabbadahu sai Allah ya ce waqila qawdu ma alqaidina sai aka ce da su to ku ci gaba da zama tare da mata a gida waɗanda da masu ke tsare gida in za ta tafi jihadi to ku ci gaba da zama tare da masu zama in ji Allah madaukakin sarki ya ku bayin Allah duk sanda ake aikin addini karka da maka baya duk sanda ake aikin addini yi kokari a ganka gaba gaba irin wayannan har alahira su ne a gaba gaba wajen shiga aljanna man badda bihi amaluhu lam yusri bihi nasabu idan aikin ka mai da kai baya wai kai dan wani ne jikan wani duk magana banza ce wannan a wajen Allah aikin ka ake so kai ka ina ya kai ka gaba idan aiki kai riga mai da kai baya to gatan gidanku bai da amfani a wajen Allah Allah ka samu na cikin waɗanda suke goma gwarmaya da kazar-kazar da wannan addini yanzu da za ka ko masallaci shi guna leƙa da ya ga gudunar masallaci ya mutu wannan gudunar mutum yaushe mutu ba sake ba ya kamata a sake ladan ya ga kuri a ji a sai gulub a saka shi kullum yana da hankalinsa akan addini yake kafin ɗin masallaci da ya fara jin jiki kai ya kamata fa a canja kafet din nan bai kamata a falon mu mun sa kafir mai kyau mai daraja mai tsada ɗakin Allah mun gagar sa masa kafir mai kyau ba yanzu nan zaka ga ya initiate ya za a yi ai wani abu na addini ta ko da shi da ma ya dauka addini dan kallo ne shi ai magana ce to ni ba malami ba ni ba dan agaji ba ni ba shugaban kungiya ba ni to kai ne wai saboda haka shi harka aikin bai shafe shi ba da yi magana addini ce ku je ku samu suwa ne ka san su wajen harka addini nan suka sa gaba to ku je ku same su wato shi harka addini ba ta gaba shi ba ta cikin ajandarsa in kana sai rigima ka ga gwagwarmai ta zo da maganar jami'a zo ka ce masa ai ga wani can an sami na jami'a yan adawa sun karya ko an yaga tutar jami'a ranar za ga bala'i yana billahi lazi mu 'yan najeriya ne mun san 'yancinmu mun san duk wanda ya ce zai taka tutar mu saura kira mana shashasha shi ya san shi dan najeriya ne amma bai san shi musulmi ne ba bai san shi musulmi ne ba shi ya san shi dan jam'iyya ne haramun ne kai jam'iyya ba haramun bane je kai ta jam'iyya Allah ya bada sa'a amma ka gane kamin ka zama dan jam'iyya kai menene musulmi ne kai musulmi ne tukunna ita jam'iyya daga baya ta zo amfani ta kuma kai amfani ta ta tabbaki islam idan jam'iyya ba za ta iya taimakon addinin musulunci ba Allah ya tsine mata albarka ba ta da amfani ka shiga jam'iyyar ne domin ta hanyar jam'iyyar ka taimaki addini ka ka taimaki al'ummar ka bayan Allah musulmai talakawa da ke tare da kai to akwai wanda kullum ɗinsa na ƙwallama ya fi addini musulunci a wajen shi tun da wani yana ba mu labari a abuja nan wani yawo baya baya da mota ya buga wani wata mota mai tsada ya fasa masa fitilar baya mai motar nan ya fito ce sai an biya shi wannan talaka da bai da karfi da ya tsoho motar shi ya zai iya biyan ka kuma tsotsai ne aka yi rigima duniyar nan ya ce sam sai an biya shi i cannot tolerate this nonsense ana cikin rigima yana lekawa cikin motar wanda ya fasa masa danjar sai ga ɗan ya tutar nan ta asanar ya sa a cikin motarsa sai shi dakata mai nake gani a nan gurin aka ce mai sai nuna kamar tutan asanar aka ce ita ce ce oh god har ka sa na ji kunya ce faru sai ai ban san kulam dubu ɗaya da kai ba ai ka gani na nima ɗan asanar ne don Allah ka yi haƙuri na bata maka lokaci da Allah jama'a ya kowa tafi da Allah magana na ta wuce ai ban san cewa fellow ba ne wai ka ji a kuna ɗin ma har da fellow da an ja aya yaƙi an ja hadisi yaƙi an ce ka gari gino musulunci ya ce za a fake da musulunci a cuce shi amma yanzu da kulab ɗinsu na ƙwallo guda ɗaya ne ya yi da kulab ɗinsu na ƙwallo ya fi Allah ya fi annabi Muhammadu ya fi Islam kuma wanda mutumin musulmi ne in ka ce mai kafiri rigima za a yi da alayi da alayi zai ce kafirai su tashi tafi wutar jihannama shi zai ci gaba da zama ne har sai wani mala'ika zuwa ya shi ya ce kai zama mai kake ana Allah ya gafarta mana amin
ba na ce kai kullum da kwallo kafirci ne ko daba ne a amma ya kamata ka fifita shi akan musulunci bai kamata ba Allah ka ba mu iko rike addinin musulunci yan uwa ba mu da wani gata a duniya nan banda wannan musulunci wannan islam shine gatan mu Allah ka ba mu iko yi masa hidima sai Allah ya ce mai gaba da rama
لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم ولا وضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين Allah ya ce wayannan munafikai da basu fito ba karama da basu fito din ba karama da ba su fito ba akwai mutanen da basu shigo cikin ku ba ku gode wa Allah da basu shigo ba gargo Allah da kan gobe yasa basu shigo ba ku yi ku gode wa Allah da ba su shigo ba da sun shigo matsala za su zame mu da suna gefe addini ya fi tafiya addini ya fi me ya fi tafiya da suna gefe shi da Allah madaukin sarki ya ce law kharaju fikum waɗannan da kuke ganin su da a ce sun ma fito a cikin ku ma za dukun da ba za su kada muku komai ba ji Allah illa kabala face su su cewa in su shigo cikin ku yi warga za ku za su baya za su mai da ku shi ne ma za duku illa ka ba da sun shigo cikin ku ƙara taɓarɓarantar da ku za ku yi taɓarɓarewa za ku yi ƙara da ba su zo ba shigarsu cikin ku bala'i ne shigarsu cikin ku da ba su fito tare da ku yakin ba ya fi alheri in ji Allah madaukakin sarki munafiki bai yi ba daidai sanda ake neman jama'a wajen yaƙi amma Allah ya ce ƙara da bai fito ba wanda bai gwada maka lalacewarsa ta kai lalacewa ba laukar jufikum ma zadukum illa kabala Allah ya ce wala auda'u khilalaku da sun shigo cikin ku yawo za su rika yi tsakanin ku da gulma inji Allah abinda za su kenan yawo za su rika yi tsakanin ku da me da gulma inji Allah madaukakin sarki yawo za su rika yi tsakanin ku da gulma ba ci gaba za su kawo ba banda za su kawo to a filin yaƙi ka haɗa rikici a cikin gida to ya za a yaƙi a nasara Allah ya ce ya bagu da kumul fitina su kullum so suke a samu fitina a cikin yanzu akwai wanda a masallacin ku kai kasar da ya daina zuwa masallacin da an fi samun zaman lafiya da kwanciyar hankali a masallacin akwai ko babu ko ina ku duk ranar zo sai ya hada rigima duk sanda ya shigo sai ya hada fitina in bai hada wani da wani ba zai hada wani da wani idan bai zo ba sai a yi sallah lafiya kallon hankali a kwanci kowa cikin murna da farin ciki a fita amma da an ce maka ya zo sai ka ji wani ayi Allah ya isa to wanda mai amfani zo shi haka yin kungiya kuke da ta addini akwai wanda gare da bai shigo ba ƙara ya zauna daga can gefe rinka ba da shawara wacce ta yi a ɗauka wacce ba ta yi ba a barmashi da ya shigo ya tsundumo ya shigo cikin ku duk ci gaban da kuke yi na sai ya ta rotsa shi su wasu mutane haka su to ba yanzu aka fara zanen wanzu sun zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ko matsalar shi ne wa fihim sama'una lakum a cikin ku akwai masu raunin hankali masu raunin kokarwa waɗanda kullun za su saurari maganganunku su gaya musu abinda su kuma suka faɗa musu za su ɗauka su yi aiki da shi su ne sama'un ba kowa ne a cikinku yake da ƙwaƙwalwar da zai iya gane shi da suke kawa ba shi ne wafihim wafikun sama'una lahu a cikinku akwai masu sauraron mangarinku su kai musu su kuwa su kai musu da wannan za su yi amfani su faɗi maganganu na shubha kuma abin ya kama kwakwalen wannan ne su ɗauka su tafi da shi sau da kamar san bari a zauna lafiya ba sai Allah ya ce wallahu alimun bin zalimi alimun bin zalimi kun ga a can bayan wajen masu imani sai Allah ya ce wallahu alimun bil muttaqi nan kuma sai Allah ya ce me wallahu alimun bil zalimin Allah masani ne dangane da azzalumai ashe waɗannan mutane azzalumai ne kina inji Allah madaukakin sarki Allah ka gafarta mana amin sai Allah ya ce mai a gaba da rama لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون Allah ya ce bayan suka fara ba نعم laqad ibtagaw al-fitnata min qablu tun kafin ai maganar tasowa ta ho yakin tabuka to sun jawo muku fitina a baya su ne waɗanda ke neman fitina tun a baya su ga ya za a yi fitina ta shiga cikin wannan addini naku ya za a yi ku samu rikici ya za a yi kanku ya rarrabu ya za a samu matsala shine laqad ibtagaw al-fitnata min qablu نعم wa qallabu laka al-umur suka rikitar maka da lamurra ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irin wa'anda mutanen duk abin da za su ga maka ba za su ga maka gaskiya ba duk abin da za su faɗa wa annabi za su faɗa wa annabi abun a karkace sai sun juye abu yadda annabi zai yi takin decision decision din ya zama matsala a cikin al'umma bukatar su kenan إيه
shi yasa liman a masallaci sai kai hatara da irin su in ba ka masallaci bai zama lafiya duk duk- duk labarin da za su kawo maka ko information da za su baka a karkace za su kawo shi kai kuma ka ɗauka gaskiya suka faɗa sai ka hau kai ka yi gini an tura gaba sai ka samu sun maka lambo-lambo ne ka fada idan kana jagorantar al'umma sai ka yi takatsantsan da irin wayannan suna nan duk sanda za su baka information shi shugaba ba abin da yake cutar da shugabanci kamar wrong information kun san dalili saboda wrong information shi yake leading to wrong decision shi kuma wrong decision shi yake leading to destruction labarin da ba haka ba bayanin da ba haka yake ba a kawo bayani ba daidai ba to shi zai sa shi kuma shugaba ya amfani da bayanin ya dau mataki matakin da zai dauka zai dauke shi daidai ba zai dauke shi daidai ba saboda ya gina shi akan bayanin da ba daidai bayanin yake ba matakin da zai dauka ba daidai ba shi zai ruguza al'ummar ya ruguza tafiyar ya ruguza jagorancin wannan shine hadarin wrong information duk abin da zaka faɗa wa shugaban ka faɗa masa abin da shine gaskiya shine daidai ba taimakon da za ku yi wa shugaban ku kamar duk abin da za ku ga mashi ku faɗa mashi abin da kuka san tsakanin ku da Allah haka abu yake ba fara yanzu ya rage nashi ko ya dauki mataki tsakani da Allah ko ya sa san zuciya amma dai an ba shi kyakkyawan hoto ne da lamarin yake wannan shi ake cewa leadership shi ake cewa jagoranci Allah ya gafarta mana suna nan suna yin wannan munafurci suna wannan dugo-dugo hatta ja alhaqu har gaskiya ta zo wa zahara amrullahi lamarin ubangiji ya bayyana addinin musulunci ya samu nasara ya samu rinjaye akai fatahu makka akai uhudu akai badar akai hunain aka ragargaza su gaba daya addinin musulunci ya samu karfi addinin musulunci ya samu nasara ya tsaya da ƙawahunsa yanzu ba a isa gaba da gaba a takali addini ba wahum karihuna duk da cewa ga su a cikin suna cewa la ilaha illallah amma wannan nasarar da musulunci ya samu haushi suke ji bakin ciki suke ji kaji munafiki kenan kadan gara baki tulu a buge shi wajen buge shi a buge tulu a bashi yayi me ya bata ruwa haka suka rika kulle-kulle a majalisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi da abin yayi zafi sai da Allah ya turo malaika Jibril ya kawo annabi lis din munafikan dake majalisar sa an samu intervention daga wajen Allah da kansa manzo Allah ya kira ku zai fatul yamani yace bani lissafa maka munafikan dake majalisar nan amma kar ka ga yawa kowa kaga wancan yayi munafiki ne munafiki ne wancan wancan ma munafiki ba fa masallacin da nake magana ba karo ne ce billahi lazi mala ya kallo ta wajen mu kun zai fito mai mani shi da kai shi mashi sahibu sirrin rasulillah abokin sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am sahabbai har sai na Umar sun yi sun yi ko zai fa ya ga musu sunayen munafikan ne sai a ba zan tuna sirrin manzon Allah ba har manzon Allah ya rasu bai ga musu ba ba nabi ya rasu aka zo zamanin sayyidina Abubakar bayan sayyidina Abubakar aka zo zamanin sayyidina Umar Umar ya maza ku jama'a Yamani ya gaya masa suwaye munafikan nan yanzu ne khalifa duna musu maganin su yace ba zan ga muku ba ya ce to zan tambaye ka don girman Allah ni ina cikin su zai na amurfa yake tambaye ku zai mata zamani na haɗa ka da girman Allah ka gaya mu ina cikin su ku zai fata zamani ya ce wallahi ba ka cikin su amma daga kanka ba zan ƙara wanke kowa ba ba wanda zan ƙara gawa baya ciki na'am ya kai kare ne ya gaya maka kai kan baka ciki yace to Allah na gode maka sai na Umar idan za a sallar jana'iza baya zuwa da wuri sai duk an gama taruwa dab da za a fara sallah sai ya zo sai tsaya daga kwana sai lego ya ga suwaye suka zo sallar jana'iza ya ga kuzai fata lemani ya zo in ya kuzai fata lemani ya zo ya ce to wannan ya samu kiliyaran kuzai fata lemani ba zai sallaci mutumin da annabi ya ga mai munafiki ba ne sai na umar sai ya ƙara su a ce to a daidaita sahu a daidaita sahu sai ya ja sallah limanci amma in ya leƙa ya leƙa bai ga kuzi mutu limani ba ya jira ya ƙara leƙa bai kuzi mutu limani bai ce to ɗayan biyu ko dai kuzi mutu limani larura ce ta hana shi zuwa ko kuma me ya san mutumin nan yana cikin litsi na munafakai shi yasa bai zo ba to da amma yuribuka ila ma la yuribuka sai ya shafara ba zai zo sallar gawar ba na'am daga nan za ku gane da lamarin munafikai kai a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to duk inda munafiki yake shi matsalarsa a cikin ku yake amma da tafiyar yake gaba da tafiyar yake kiyayya shi yasa ba za ka taba jin ya faɗi alheri akan tafiyar ba yanzu munafikai da ke cikin mu ba ran da za su faɗi alheri kwara daya akan wannan tafiyar addini da ake duk masallatan da muka gina ba za ka ji magana a bakin shi ba in ta kama dole ma an fara to sai ya kawo wata magana a ce kai kaga yadda aka gina masallacin began nan da fa kudin fatun lai aka fara sai ya fara waya gaya muku waya gaya muku zancen banza ne daga bila zamanin jibarai aka dunkulo kudin gaba daya aka kawo masu suka murkushe abin da suka murkushe su to munafiki ne ya kai ne da zaka dauko wanda zaka yanka shi nawa ne kudin da aka turo ba zai ga maka ba wa aka ba ya kawo ba zai ga maka ba to da office aka fidda su bai sani ba da aka kawo aka dankawa bai sani ba da suwa da wasu gado suka raba kudin shi kawai dai munafiki ne sai yayi suga ga ka ta fara labarin da mun gina ana ta zubo da tafan musulunci muna so nan gaba in zaka yi daga ko ina zaka zo nan gurin kai bincike yadda littafin suke tsada yanzu littafi bai ta kara kara ba ce maka dala dubu ɗaya dala dubu biyu almajirai ba su iya sayan littafai ko matukar ba a bincike ba a research ilimi zai lalace ko ba zai lalace ba zai lalace ba yadda za a yi munafiki ya ce maka abin kirki a kai ga head office mun gina ba zai taɓa faɗa maka ba duk aikin da ake yi wa marayun nan sai ce shi bai masa mai aiki da kudin ba university muke ginawa shi bai je ya gano ba amma faɗa ya ce kai in kuna biyo wa labaransu nan na shafa labarin shuɗe da ba su da tabbar to ka je ka tabbatar mana ba zai je ba yana ina yana nan tsugunan munafiki kuma a cikin masallacinmu amma duk abin da aka fara sai yi mai sai yayi suga in an ce kai masallacin nan ka zo lokacin da ake tarawih ka sha kira ana ramomi matasa ana zuba tilawa masallacin nan in jiwa in jiwa abin da masallaci ma mulki ake gudawa mutane mulki ba zan manta ba wai wata fanka ce an aje a ina wai aka ce sai ya dauke ta mai da wani ta ji dan wuta duk aikin da aka yi kuma gaban shi shi sai dai ya samu ne haka suke a zamanin annabi Muhammad ba su taɓa faɗin alheri ko yaushe suka ko yaushe dama suke nema ko bi gangantar ta dama kawai ke nema ana rama ya samu babbar riga ya tafsiri sai wani ya komar da wasiƙa don Allah malam kai wa Allah rama nasiya rigar sannan ba da ba su takawa ba shi ana rama na mata ba maka da siya ba wakil kai baka taimaki malami ba baka ba da shawara a taimake shi ba baka yi mashi addu'a Allah ya rufa masa asiri ba duk da haka Allah ya watsi da kai ya rufa masa asiri kuma a haka wai har yanzu haushi kake ji baka huce ba wai ya kake so a yi sarkin aska aka ce wanda kai kaciya ya mutu yace tukuna ma to tukuna ma ban gane ba sai sai zuwa ke da tukuna sarki aska ko din kaza ta gaba bayyana duk inda suke aka duk gudunmu da ake nema ta addini bai taɓa ba da ƙwandala ba amma za ka dace ni duk wurin da ake tarawa ba mu sai yadda ake da su ba kar Allah ya sa ka sai yadda ake da su yanzu kamfani da ke lura mana da masallaci nan kawai da ma'aikatansu idan ba irin yanzu da mutane ke yawa a masallaci ba duk bayan sallah sai an share masallaci ai aikin kaza ai aikin kaza a wata ake biyan su nawa ake biyan su a wata bai sani ba shi da su muke da su a masallaci je ka tambayi generator mun ka ji man da yake sha a wata ka ji man nawa ake sha a masallaci a wata nawa a wata akan sha mai da ya kai na miliyan ashirin a masallacin mai da miliyan ashirin shi a mana gwamnatin masallaci ke faɗi daga farkon ramadan zuwa ƙarshen ramadan sai a sha man miliyan ashirin a masallaci musamman ga tarawihi ga tahajjudi duk ba za a iya a cikin zafi ba ga tafsiri duka ba za a iya a cikin zafi ba ga salloli guda biyar wannan duka gogurmaya da yan kwamiti suke ta faman buge-buge amma yanzu shugaban majalisa ya zo ya dan kawo musu gudunmawa ya ce ga wannan a rage mun mika musu kayan soje su yi aikin su ba kabir gobe aka aiko ko ana ramba ba kaka taba ne amma sai kuma ya ce to yanzu ta ina ma za su iya kashe wannan kudi a masallaci inda ba su ne za su saboda iya tunanin shi kenan ta ina ka samu kudin da shekara guda ake aikin har zuwa yau nawa aka kashe nawa ake kashewa shi munafiki shi yana nan kullum bakinsa guba kuma yau da zai mutu mu za a kira masa sallar jana'iza a masallaci ko ba mu bane amma ya ƙara gabansa kuma duka babban abokin gabansa na farko liman na biyu dibiti liman na uku asistan liman maƙi shi na hudu babban ladan daga nan abokin gabansa na gaba shugaban kwamitin masallaci daga nan sai yan agaci akwai saboda da yake jin haushin tafiyar da ci gaba da ake samu ya ga dan agaji da nufin kawai sai ji hankalin sa ya tashi yanzu ku ga mun yan agaji ne suke duty a masallacin na a kowace rana a kowace rana za a kawo dan agaji 35 da za su yi duty a masallaci sannan ban da su akwai kuma supplementary da ba su gaza mutum goma sha biyar ba ɗan agaji hamsin da su ba abin da za su yi a wannan ranar nan masallaci za su zo su tabbatar da su yi duti lamari ya tafi ba za su ban nan ba har sai an gama sallar tarawih su koma gida wasu daga cikin su suna da mata nawa ake ba su su baro iyalansu dan Allah take ko transfer muka ce za mu ba mutum hamsin wannan yana Kaduna Road wannan yana Dafa wannan yana Mararaba wannan yana Yanya wannan yana Afo wannan na Karshi wannan na ina nawa nawa za mu rinka ba su transport kullum su zo su mana wannan aikin yadda za a tsara al'umma a tsara dukiyar al'umma a tsara rayuwar al'umma a aikin lafiya kalau a gama lafiya wani ma bahin lashe ne daga dutsen alhaji yake tahowa
wai kana ji Allah ba ce maka akwai bahin lashe da ke zuwa daga dutse alaji to amma fa ina ce ne kare ke zuwa daga dutse alaji ba babbar bane kadai ne
wani wanda ka zo daga dutse alaji bahin lashe ne ji Allah rama Allah rama ba gare ne ga fulani da ba su kyauta maka ba su suka sace shi suka kai shi gida suka sa shi abun kasa ta biyu eh suna ba shi koko sau daya in ya kurba kuma sai Allah ya kai mu gobe da Allah da Allah raba ya tashi maganin su da ya fara tilawa a sati biyu da sai da sauke Qur'ani sau biyar ya kawo sauka Qur'ani ta shida Allah ya ce abu da masa ko ya koma gida
arai daga kuma ba ba da koko ba sun ce sai an ba da miliyan 30 akwai ba Allah da ya ce ga miliyan 30 din mu je mu bayar muka ce rike kudin ka ba mu sako ba mu so ba za mu ba da koko ba Allah za mu gaya wa Allah zai fito da shi idan za a rika ɗaukar malamai ku ɗauki miliyoyi ku ba su to sai su gane ya ce hanyar samun kuɗi shi ne a ɗauki malamai ko ba za mu bayar ba Allah za mu gaya wa Allah zai karɓo shi mutumin nan ya kawo miliyan talatin aka maida mashi miliyan talatin ne shi aka yi ta karanta kuɗaɗe mu muna yi a nan shi yana yi a shi sai da je aikin hajji da samu a shi duk duniya ce take yi duk afirka duk ƙasashe duk wanda na haɗu da shi daga ina kake ce daga kamaru ya labarin alarama mu ci alarama na lafiya ai da muka ji an kama shi sai da muka sauke ƙur'ani a masallacin mu mu gaisa da mutum daga ina kake daga Cote d'Ivoire abin zai tambaya labarin alarama ya dawo lafiya mu ce ya dawo lafiya mun je umra
ya sa na sha latsi ne musu amma daidai gurgudu
zuwa da raba mai Allah ya ci gaba
ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا kai su ta gabaru وإن جهنم لمحيطة بالكافرين
ɗan bidiyar sun ce yana kai mutane wuta wallahi ba su mu adalci ba tsakanin guda Allah ne na kai su wuta kwa da rama
Ƙur'ani dai oh shi ma da rama ma ba shi bane ke rama ya kai su wuta qur'ani to domin dan me za a ce na yi laifi saboda qur'ani ya kai su wuta a ce na kai su wuta ni ke da wutar ina da aljanna ban da wuta ban da aljanna da zan iya kai wani aljanna da na kai kaina ni ma fafutuka nake yi. balle wuta kuma da ni ke kai mutane wuta wallahi ba wanda zai je wuta ba zan kai ba to ba ni bane waye ne mai kaiwa mai wutar waye mai wutar Allah madaukakin sarki shine mai wutar bari ku ji shegantaka ta munafikai Allah ya ce wa minhum daga cikin su man yaqulu akwai wanda yake cewa eh zalle ya rasulullah ka bani dama in zauna a gida karka tafi da yakin nan wala taftinni karka fitine ni karka je ba da cikin fitina wani munafiki ne sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah don Allah kamar izini in zauna karka tafi da ni wajen yakin nan in kace sai da je wajen yakin nan za a samu matsala ce wace matsala za a samu yace ka san ni mutum ne mai sha'awa inda ga kyakkyawa mace ban iya hakura to kuma na samu labarin ruma wanda za mu je mu yake su matan su kyawawa ce sai ya rasulullah a tafi da ni wajen yaki in je ga wata kyakkyawan barumiya ni da naje yaki kuma naje na kama zina a can na fada cikin fitina zina ya rasulullah don Allah ya rasulullah dan a tsare mun imani na kai in je in fada cikin halaka a bada in zauna gida manzo Allah ya ce to shikenan zauna a gida sai Allah yake bada labarin a Qur'ani mai girma yace wa minhum daga cikin su man yaqulu akwai wanda zai ce maka eh zalli kai mun izini in zauna a gida ba tare da na fita yage ba wala tabtinni karka fitine ni ka kai da inda zan ga ƴan mata da kasa haƙuri amma ka zauna gida ko to zauna sai Allah ya ce ala to ku saurara irin wayannan mutane da suna jin tsoron zuwa wai kan su fara fitina da wannan za su fake to zaman da suka yi a gidan nan to fil fitnati saqadu nan ne suka fada cikin rijiyar fitina inji Allah in raka annabi jihadi da suka yi suka yi zuwa fagen daga suka lahi a gida har da ba da hujja wai tsoron fitina suke yi to abinda suke tsoron inda gaske suna jin tsoron sa to yanzu ne suka fada cikin sa inji Allah madaukakin sarki na'am shine alafil fitnati saqalu Allah ya ce wa inna jahannama kuma lalle wutar jahannama inji Allah la muhiqatun bil kafirina kewaye take da kafirai inji Allah madaukin sarki wannan ana gaya masa tun a nan duniya Allah ya sa an gaba yi masa registration a wutar jahannama ana jiran ya mutu ya shiga na'am
annabi zai tafi jihadi mal- munafikai su langwashi to haka munafikai suke duk wani abu da za ku yi na addini ba za ka gan shi ba duk abin da za a zaburar a yi wa addini hidima ban da shi shi me ya iya suka me ya iya gyara amma gyaran kodin biri me ya iya ba a yi daidai ba me ya iya ba a iya ba wa ya iya shi ya iya akwai wanda cikin abin da ke damuna da ƙungiyoyin da shi ne wato kaga ba na participate shi ne ba su da tsari they are not organized wai shi dan boko ne mai tunani da na bature they are not organized yau mun yi masallacin juma'a sama da masallacin juma'a dubu goma sha biyu a rijista namu we are not organized muka gina masallacin juma'a sama da dubu goma sha biyu mun yi makarantu tun daga nazari primary junior secondary school senior secondary schools tertiary institutions school of health technology school of nursing and midwifery makarantu da ke bada NCE sai mun ɗauko rekord mu san ya kasu a Najeriya ba har ƙauyen lau mun je mun gina daya duka wannan we are not organized duka suna da rijista da gwamnati duk yaron da ya gama yau kai tsaye zai tafi gwamnati ya aiki mun wuce tashirin institutions mun zo gina universities bai taba kulla wa kansa wata tsiya a rayuwa ba ma balle ya kulla wa wani amma shi he is organized mun yi tirar da mahadatan alkur'ani mai girma Allah kare san Allah raba dubu nawa mun yi tirar masu wa'azi Allah kaɗai san masu wa'azi dubu nawa yan agajin da muka yi tirar da nasu in Allah ya da yan sandan Najeriya ba su kai su yawa ba sun fi yan sandan Najeriya yawa yan agajin izala da aka tirar da nasu in Allah ya yarda yan sandan Najeriya ba su fi su yawa ba sai muna da aka yi abuci wanda suka rijista mutum dubu goma sha bakwai in an hada da wanda ba su rijista ba ya kai mutum dubu ishirin kuma kasashe na Afirka kasa bakwai ta zo duka we are not organized we are not organized mun kai zana makka har office muke da shi a birnin makka we are not organized mun kai izala ingila yanzu ma mun tura mai tafsiri ko je na yi kallon tafsirin nashi yana ba da tafsirin qur'ani mai girma a masallacin samin sisters a birnin london we are not organized a headquarter ta wato kungiyar sautin suna Europe da suke da ita Antwerpen a kasar Belgium tsakanin Antwerpen da birnin Brussels bai wuce kilomita 80 ba nan ne headquarter gwal ta duniya a nan headquarter su take a wannan headquarter ma sai da aka ba Izala office da officer da zai coordinator din harkokin kungiyar Izala a Europe gaba daya yana na ɗan ƙauye ban san inda ya je a rayuwarsa ba amma we are not organized saboda mun ce mu musulmai ne masu wa'azi shi shi ne organized mun kai zala america mun kai ta new york mun kai ta georgia mun kai ta washington mun kai ta pennsylvania mun kai ta virginia mun kai ta mun kai ta mun kai ta duk we are not organized a nan najeriya har sabon birni bakin boda ba kai sa inda gobirawa suke amma wai duka wai a don organize ba mu san graduate nawa muka yi producing ba ba mu san masu masters nawa ƙungiyar ta yi producing ba ba mu san masu phd nawa ta yi producing ba yanzu farfeso shi muke kirgawa duka we are not organized they are not organized dan da umma munafikin Allah ta'ala ba wa zai fadi wannan Allah ya ce wa inna jahannama da muhizatun bil ku yi kafirin haƙuri ba laifi na bane sura ce na faɗa muku tana tona asirin munafikai ko to nan gaba wataƙila za ta ƙara haskawa in ba a isa ba sai an yi ta ɓarawan awaki akwai wani nan bai da aiki da mashi sai ranar asabar ya je sace awaki ya kai wata kasuwar ƙauye kusa da garinsu ya sayar ran juma'a ya sa rigarsa fara kalkal ya zo masallaci ya zauna ana wa'azi mai wa zai ce yanzu haka za ka samu wani munafikin ya sako farar rigarsa yanzu haka ya shigo masallacin da yana zaune ya ce to to to to to amma duk sai an gama kudu ba gobe sai ya kwashe awakin mutane sai ya kai ƙauye kaza sai ya je ya sayar don rashin kunya ya saɗaɗo ya dawo kuma sati mai zuwa ai kamin a kai ƙarshe ya kai ƙofar masallaci ya ɗau takalmar shi wani haɗu da shi ce a na ta'ala ina za a je ce "Mm, mai wa'azin nan in ban tashi ba zai fara kiran sura shi mai wa'azi bai san bai san ba bai san akwai wani wannan shi yana ba da misali ne kawai Allah ya gafarta mana sai Allah ya ce mai ya gaba da rama
إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون babban magana ku sai Allah ya kai mu gobe za ku ji zan fasara wannan ayar za ku ji san wa ake cewa munafiki wallahi bai sa ba sai ka ce kai ma ka hango wani subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah الإمام لا ينام